الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو يم رانا الليتنين كينن أشيرين دا أكو قوات الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da tara ga watan sha daya miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karanta nazmu matnil ajin rumiya na babban malami sharafuddin yahya al-amuriti rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne da yake magana akan abin da ya shafi na hau domin ya waƙe mashhurin littafin nan da ya yi shuhura a hannun masu karatu shine al'ajin romiya wannan darasi shine darasi na sha hudu a cikin jirangiyar karatu suka wannan littafi satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babu i'rabil fi'ili yau za mu tashi farkon babu marfu'atil asma'i babu mai magana akan sunaye marfu'ai dama sunaye kala uku ne kala uku ne akwai waɗanda suke marfu'ai akwai waɗanda suke mansubai akwai waɗanda suke majurai to yanzu suna za a yi magana a kansu waɗannan guda uku ɗin nan to amma zai fara da kashin farko su ne almarfu'at min al'asma za mu ji su kuma guda nawa ne a larabci suna nawa ake wa rufu'a suna ba fi'ili ba suna ba fi'ili ba to shi ne mali ya ce marfu'u lasma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند فقل أتى زيد فقل أتى الزيدان والزيدون كجاء زيد ويجيء هنا مالك مرفوع الأسماء بالقصر wannan hamza ta al'asma'u shafe ta ake saboda lalura to shi yasa ya ce marfu'u lasma sabi'atun nati biha sunaye marfu'ai nawa ne ya ce saba'atun guda bakwai ne in ka san su ka haddace su to alhamdulillah ba ka da matsalar lirabi a babin marfu'i a layin suna na atibiha kuma za mu zo maka da su ma'alumatal asma'i kuma tare da sanin sunayensu su bakwai ɗin nan to shi yasa bai damu da cewa ka ce maka da akwai kaza akwai kaza saboda mi za mu zo maka da su ma'alumatal asma'i tare da sanin sunayensu min biha za a san sunayensu ne a cikin babukansu kenan bakwai ɗin kowane ya ɗauki ɗaya ya yi mai babi na ɗaya na da babi na biyu na da babi na uku har zuwa na bakwai to can ne zai yi bayanin sunayensu su marfu'atul asma'i ɗin nan saba'atun da ya ambata ma'alumatal asma'i suna abin sanin sunayensu min tabuyi biha daga cikin babukansu to sai fara da na farko falfa'ilus mun mutlaqan qadir tafa na farko shine alfa'il sai fa'ili alfa'il lugatan shine allazi aujada alfa'ila wanda ya samar da aiki ko allazi ahdasa alfa'ila ko allazi ahdasa alhadasa wanda ya farar da aiki ana kiransa alfa'il wannan a lugha kenan to amma istilah istilahun nuhat yace ismin suna ne kaga bai zama fi'ili kenan mutlaqan kuma sunan nan sarihi ne ko mu'awwali eh akwai sadda fa'ili zai zama sarihi akwai sadda zai zama kuma mu'awwali ma'ana tawilinsa za a yi za a yi tawilin an wa ma ba da sai su bayar da ma'ana misalin fa'ili sarihi kamar ka ce ja a zaidun zaidu anan kaga sarihi ne shine fa'il to wannan kenan mu'awwali shi kuma ka ce yu'jibuni an taquma yu'jibuni an taquma yana birge ne yana bani shawa a ce ka tsayi to ana iya tawilan an taquma dinnan sai ya koma yu'jibuni qiyamuka yu'jibuni qiyamuka qiyamuka sai ya zama mu'awwalun na daga an wa ma ba'da sai zan kiya muka shi ne fa'ilin yi ujibu ne saboda haka an taƙuma ɗin nan ta tsaya mahallin fa'ili ta fuskar ta'awili to shi ne abin da yake nufi da mutulakan ɗin ma'ana sarihan ko mu'awwalan ƙadirta fa bi fi'ili kuma wani lokaci mala ya ce zai to qadirta fa'a bi fi'lihi haqiqa kuma yana yin rufu'a ne bi fi'lihi a dalilin fi'ilinsa kina al'amil wanda amil alal fi'il alal fa'il shine fi'ili domin shi fa'il ma'mulun ne an yi aiki ne a kansa waye aiki a kansa fi'il saboda haka da kace qama zaidun to kama shi ya yi rufuwa a kan zaidu yi ujibu ni an taƙuma ko yi ujibu ni ƙiyamuka to yi ujibu ni wannan fi'ilin shi ne amil a kan ƙiyamuka walfi'ilu ƙablahu waƙa kuma hakko yaushe fi'ilinsa yana fara aukuwa kamin shi za ka ce ƙama zaidun ba zaidun ƙama ba saboda haka fa'ili bai tabbata fa'ili sai in fi'ilinsa ya gabace shi sai in taƙaddama hu fi'ilu in ka ce zaidun kama to zaidu anan ba fa'ili ba ne bisa zance mafi inganci mubtada ne wa wajibun filfi'ili an yi jarrada izali jami'in au musanna usnida to kuma shi fa'ilin nan fi'ilinsa tun da dama fa'ili mun ce bai zuwa sai suna ko? to fi'ilinsa wajibi ne an yi jarrada wa wajibin wajibi ne filfi'ili ga fi'ilin fa'ili an yi jarrada a mai sai mufuradi a yi mai tajiridi shi ne mana an yi jarrada ka a sa mai zamirul jami'i ka a sa masa saboda haka fa'ili ko da jami'i ne to fi'ilinsa ka a sa masa damirul jami'i ta a sa mai wawul jama'a fa'ili ko da musanna ne to fi'ilinsa kada a sa mai damirul tasniyati shine abin da yake magana a a bar shi haka nan yadda yake Ƙama zaidun to ƙama zaida ne zaka ci Ƙama zaidu ne zaka ci kaga ƙama yana nan yawwa ba za ka ce kama zaidani ba kamu zaiduna sai ka sawa aljaba ya tambaye ka saboda mi'a to ai zaiduna fa'ili ne kuma jam'i ne ga wawul jama'a to a wa wajibin filfi'il wajibi ne ga fi'ilin an yi jarrada a nisan tashi daga zamirin tasniya komi yawwa a wani lokaci izali jami'in usnida idan an jingina shi ga jami'i eh kamar kama zaiduna ko kama zaiduna ko ka alif da lamu ko ka cire to in ka ce kama zaiduna kaga kama kayi tajridin sa daga mi damirul jami'i baka sa mai wawul jama'a ba dan baka ce kamu azzaiduna ba haka in ka ce kama zaidani musanna kenan ka kai tajiridin kama daga zamirin tasniya alif baka ce kama zaida ne to wannan ka'ida tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka duk sanda aka samu fa'ili to fi'ilinsa wajibi ne ya zama mujarradi eh ko da ko an jingina fi'ilin nan li jam'in ga jam'i au musanna ko kuma musanna na misali faƙul a ta zaidani ka ce a zaidani zai dubi sun zo kaga a zaidani musanna ne ko amma a tawa kaga mujarradun ne an damiri tasniya ba a ce ataya a zaidani ba eh ba kawo alif ba kun gane abin da yake nufi to yanzu nan a taɗin nan dole a yi tajiridinsa daga damirin tasniya shine alif sai ka ce a ta fa'ilun madin mabniyun alal fathatil muqaddara alal alifi mana amin zuhuriha eh at-ta'azzur li'anna al-alif yata'azzaru tahrikuha az-zaidani sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan an ad-dhammi li'annahu musanna wannan iwadun an tanwini fil ismi al mufrad to haka nan zaka faɗa in jam'i ne atazaiduna atazaiduna na alif din na wannan aliful itlaqi ce ta wazani ce kawai to kaga ba zaka ce atawzaiduna ba zaka sa jamirun jami ba sai kai tajridin sa daga zamiru aljami saboda haka da musanna da fa'ili musanna da fa'ili jami duka fi'ilinsu mujarradi ne an damirin tasniya an damirin jami shi ne yawon jama'a to haka a ta sai ka sake cewa fi'ilun madin mabniyun alal fatahatul muqaddara alal alifi alal alifi mana'a min zuhuriha التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كجاء زيد هكذا مثال هيك كما كتي جاء زيد kaga tunda zaidu mufradi ne ja'a shi ma haka yazo ko to haka dai zaka ce waya ji a huna wannan hamza babu ta saboda yan an ce waya ji'u to baitin zai kalle eh waya ji a huna shine sahihi ba waya ji'u ba amma asali waya ji'u ne amma dai a waƙe kuma ba za a sa hamza din ba amma za ka bada misali to dole ya ji'u za ka ce to kaga ja'a fi'ilun ماب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يوا لأنه مجرد وهو صحيح الآخر زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ويجي أصل سيجيء ديكو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر أخو نا دنوم أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة وهو مضاف وانا مضاف مضاف إليه to wannan kenan to idan kuma yazzan jam'u takasiri na dan shi yabba ai magana ba ai magana akan al-ismul mufrad wannan shi fi'ilin sa babu iskali da ba mujarradi ne tunda da ba mufradi da mufradi ne musanna fi'ilin sa mujarradi ne an damiri tasniya eh shi ma jam'ul muzakkar as-salim fi'ilinsa mujarradi ne an damiril jam'i shine wawul jama'a to idan jam'u takasiri ne wa shi ko ya za a yi shi ma haka hukunci yake shi ma haka yake misali zaka ce atazuyudu atazuyudu ko ja azuyudu jam'u zaid azuyudu jam'u taksir eh aga ya saba ma azaiduna azaiduna jam'ul muzakkar as-salim to shi ma dai hawayo za a jarrada mi fi'ili za a yi tajiridinsa ba a sa mai komai amma kana da damar ka sa mai ta'utani kana da damar ka sa mai ta'utani kamar faɗa Allah ta'ala wa qalatil a'rabu amanna kaga ba a ce wa qalal a'rabu a'rabu jam'u takasiri ne fi'ilinsa sai aka sa mai ta'utanis in kuma kaga dama ka cire ta'utanis ka bar shi haka nan kamar wa qala niswatun fil madinati ba ce wa qalat niswatun ba sai aka ce wa qala niswatun kaga to shi yana da wannan zafi shi yasa alhariri ya faɗi wannan a cikin mulhaɗinsa ya ce wa wahidil fi'ila ma aljama'a ka ƙaulihim sarar rijalu sa'a wa in ta sha'fa zid alaihi ta'a na haushta ka tsoratu na shita'a ya ce wa wahidil fi'ila eh ma'ana ka yi ifiradin fi'ili ma'al jama'a lokacin da aka jingina shi ga fa'ili na jam'i yana nufin jam'u takasir shi yana magana ne akan jam'u takasir duk sanda aka jingina fi'ili ga jam'u takasir to wahiduhu hmm? ma'ana kai ifradinsa karka sa mai wani zamiri na jam'i ina misali ka kaulihim sarar rijalu sa'a mazaje sun yi tafiya ta awa ɗaya sun yi tafiya ta awa ɗaya kagani sarar rijalu ya yi kama da waccan aya kenan suratu yusuf wadda muka karanta ɗazu waƙala niswatun fil madina ko bil madina fil madinati kaga ba a ce waƙalat ba domin niswatu jam'u mine ne jam'u takasir ne eh saboda jam'i ne na imra'atun duk da ba a lafazinsa ba amma dai jami'in imra'atun ne to shine sarar rijalu ba a ce sarat rijalun ba saka ce ba a ce saratin rijalu saka ce sara ar rijalu as-sa'a yace amma wa in tasha in ka ga dama fazid alaihi ta'a to kana iya sa mai ta'ut ta'nis na haushtakat kawai misali ishtakat oratu na shita marasa sutura daga cikinmu sun kawo kukan cewa sanyi ya dame su sanyi ya cutar da su kaga ishtakat ba ce ishtaka oratuna oratuna jam'u takasir so da haka shi jam'u takasir yana da wannan zaɓi guda biyu fi'ilin asali dai yana nan yadda yake amma kana isa mai ta'utanis kuma kana iya cire mai ta'utanis wa qassamuhu zahiran wa mudmara kuma sun qassama fa'ili sun ce akwai zahiri akwai mudmari akwai na zahiri akwai mudmari fa zahirul lafzul ladzi qad zukira to shi na zahiri shine lafazin da ambace shi yanzu ko atazaidani a gani ja a zaidun waye ji a huna to kaga azzaidani azzaiduna zaidun a huna duk wannan fa'ili ne zahiri wal mudmaru amma wanda an mudmari zamiri isna ashara nau'an shi kuma nau'i goma sha biyu ne nau'i goma sha biyu ne sha biyu din sai malamai suka kasa suka shi uku biyu na almutakallim ne ko almutakallimina na masu magana ne biyar kuma na almukhatabuna ne ko kuma a ce almukhatab wanda ake magana da shi biyar kuma na alghaib ne wanda baya nan to in ka tattara su su ne za su baka shafi to ga misalansu ƙussima an kakkasa su kamar wannan bayanin da na yi an kasa masu suma zuwa kashi uku yawwa akwai damirai na masu magana akwai damirai na waɗanda ake magana da su akwai damirai na waɗanda ba sa na ana ba da labarinsu shi ne ma'anar kusima ka kumtu kumna ko kumta kumti kumtuma ina misali kamar ka ce kumtu na tsayu to kaga tudin na ita ce mi fa'il domin al-i'rabi zaka ce qum fi'lun eh madin eh mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamir al-fa'il shi yasa aka ce qum tu wa dhamir al-fa'il barizun muttasilun mabniyun ala ad-dammi fi mahalli raf'in fa'il to kaga na wannan na mai magana ɗaya kenan sai na biyu ƙomna masu magana mun tsayu daga mutum biyu shi kuma har zuwa abin da ya sama duka ya za su ce ƙomna ƙom sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamiril fa'ilina wa dhamirul fa'ilina barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun to wannan shine guda biyu kason farko na masu magana na mai magana na masu magana saura goma to sai mi ƙumta ƙumti ƙumtuma ko a ƙumtunna ƙumtum su ne guda biyar su kuma ƙumta ka tsayu ƙum فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل كاتسي وانا انا كيران شي ضمير المخاطب ضمير المخاطب المذكر ضمير ne na abokin magana namiji kamar wancan na farko damirul mutakallimil wahid namiji ko mace tu ɗin nan ko mace ko namiji duk demi tu za su ce ƙumna shi ma zamiri ne na masu magana jami'i ko mutum biyu zuwa sama maza ko ko mata ba bambanci ƙumtuma ko ƙumti kai ƙumti kin tsayu shi kuma wannan ana kiran shi da zamirul mukhatabatil mu'annasa damiri na mace wadda ake magana da ita qum fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamiri al-fa'il wa dhamiri al-fa'il barizun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'ilun biyu kenan na bangaren mukhadabai sai qum tuma qum tuma wannan tuma din shi kuma dhamiri ne na damiri ne na almukhatabai ne waɗanda ake magana da su mutum biyu kun tsayu ko ku biyu to shi ma dai da ka yi la'irabin wancan haka za ka yi la'irabin sa ba duk sai an yi la'irabin su gaba ɗaya in ka fahimci la'irabin wa'ancan to su ma wannan haka za ka yi la'irabin su na hudu kom tunna tunna din nan shine zamiri shine zamirul fa'il domin ƙum shi ne fi'ili mabnin ala sukun tunna shi kuma damiri ne nami damirin mukhatabat damiri ne na mata jama'an mata waɗanda ake magana da su ƙumtum sai na biyar a ɓangaren mukhadabai ƙumtum tum ɗin nan shi kuma damiri ne na al-mukhatabina maza kenan maza da yawa waɗanda ake magana da su amma daga uku zuwa sama to sai kaso na uku su ne damirul ghaib wanda labarin shi ake bayarwa bainan kama kamat kama kamu kumna su ne biyar kama za ka ce fi'ilun ya tsayu kenan ko fi'ilun maudin mabniyun alal fatah la mahalla lahu min al-i'rabi لأنه مجرد وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو قامت وانا أنا كان شيء ضمير الغائب المذكر شي هو إن قامت تاسعي هي كينا تشيكم أنا كان شيء ضمير الغائبة المؤنث ضمير الغائبة ba sai an ce ma'anarsa damirul gha'ibati damiri na mace wadda ba ta nan kwaya daya ta tsayu yawwa qamat zaka ce qama fi'lun madin mabnin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi hmm li'annahu mujarrad wa huwa sahih al-akhir wa ta'u alamatu at-ta'nis mabniyun ala as-sukun la mahalla laha min al-i'rabi wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya qamat hiya qama shi kuma damiru tasniya gashi nan kuna gani hmm shine fa'il shine abin nan damiri shine fa'ili kuma su su biyu sun tsayu kamar ka ce azzaidani qama azzaidani qama an bayyanta to kama za ka ce fi'ilun madin mabniyun eh eh alal fatihi eh lama ala lahu min al-i'rabi to ci gaba لأنه مجرد وهو صحيح الآخر أها لغبا وفائله أها
ضمير مستتر أها فيه وجوبا جوازا أها تقديرهما والألف أها على تسنية علامة تسنية
تسنية وأن الإعرابي صح ياي أيا باقورا قاما واكتي ku fahimci larabcin ƙama ba mamni ne alal fatih ba don in ka cire alif ɗin ya zai koma to to akwai banci da ƙama da ƙama ko babu to ya za a yi ƙama ya zama mamni alal fatih kuma ƙama ya zama mamni alal fatih mabniyun mhm على السكون إيه، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير التثنية وضمير التثنية بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل شي kenan ka huta wannan jan qama shi ne sukuni akan shi aka gina shi ai ƙamu sun tsayu bari ku ga abokin shi za ku gano cewa ƙamu sun tsayu suwa kenan wannan ana kiran shi wawul jama'a ko damirul mukhatabina alghaibina kenan damirul ghaibina to ƙamu fi'ilun madin mabniyun ala dhammi ya sheikh ala dhammi مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل سبودا ميم ان اي متى مي اي متى ai mata zamma hmm? to meye bambancin sa da wancan kama zan auna tunanin ku in gani
وهو مبني على على السكون ومبني على الضم
to me yasa wannan bai zo mabniyun ala ala sukuni ba hmm? ha?
والواو kun shiru kama kamu kama kamu
saboda
hmm?
saboda asali ne fataha ne
Malam na farko da miri ne da biyu, eh na biyu kuma da miri damiri ne jami to shi na farko ya za mu yi lairabinsa mabni ne akan mi kun sa yi lairabi wasu sun ce mabniyun al-fatihi an dawa ka ce mabniyun ala sukuni to wani za mu ɗauka
على ala السكون sukun to wa aina sukun akwai sukunin menene ƙarshen fi'ili ba mimin ba akwai sukunin gare ta wannan sukuni a yi da alif ne to ya za mu yi lera da zage da
ai asalin ita mimun tunda an haɗa ta da domiri a sukunin za ta koma mimun sukun za ta koma
to wannan ya zama wajibi a yi bincike alfa'ilul madi idza tasala bihi damiru tasniyati ba an yi ajrumiya ba hmm? duk wannan fa yana nan cikin ajrumiya babu ma'rifatul alamatul i'rab din shi yasa muka ce a tsaya a fahimce shi to yanzu binciken da za ku yi mana a gano muna kama ya za a yi li'irabin shi li'irabi sahihi li'irabi sahihi shin za mu ce kama fi'ilun madin mabni na lalfatahi? sai mu ce menene litisali a dama eh, fi'ilun madin a yi mabni na lalfatahi eh ko ya sadu da zabiru tasniya ko bai sadu da zabiru tasniya ba dai za a yi za a yi masa wannan lerabi ko ba haka ba ne hmm? to a yi tunani akwai abin da ya kamata ku gano kuma na ga ba ku ba ku fahimce shi ba Hmm. to amma insha Allahu dama ko al'awamilu an ba da jimla ko laƙituhu in ka ce ayo lairabinta to yanzu ga na biyu an samu Eh, wanda ya ce yubna ala sukun sai shi bayanin dalili wanda ya ce yubna ala alfatahi sai shi bayanin dalili wanda kuma ke da wata fuska ta uku sai shi ambata Allah ya saba dace amma shi kamu bai da iskali to wa qomna qomna nunun niswa wannan nunu ana kiranta da nunun niswa shi ma fi'ilun madin mabniyun ala sukun litisalihi eh bi nunin niswa ko ko bi damirin niswati wa damirin niswati mabniy al fath fi mahalli raf'in fa'il nahawu sumtum ama eh to wannan ya bada misali ne daga ɗaya daga cikinsu sumtum ama kun yi azumi na shekara to kaga sum eh fi'ilun ne madin mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamiri bi dhamiri al-mukhatabi wa dhamiri al-mukhatabi mabniyun ala sukuni da tu din da mim din a fahimtar su su alkufiyun duka matsayin abu ɗaya suke yawowa matsayin abu ɗaya suke eh to mabni ne ala sukuni fi mahallin rafin fa'il amma sai ya zama fulun bihi mansub to wa hazihi dhamma'irun muttasila wa misluha dhamma'irun munfasila to su damiran na an kasa su gida biyu akwai almuttasila waɗanda da duk an kai bayani sunan su muttasile sha biyu din nan ko to shine yace wa hazihi dhamma'irun wa'annan da aka karanta dhamma'irai ne muttasila wa'anda suke sun haɗu da kalma ba karan kansu suke suka zo su kaɗai ba wa misluha misalin su ad-dama'irul munfasila akwai damirai munfasilai wayanda su kuma an rabe su da kowace kalma su kadai suke ta yadda ana iya dauke kalma kuma a bar su amma qumtu ba yadda zaka yi karaba ta da qum haka nan qumta haka nan qumti haka nan qumna da makamantansu ka gani to wa misluha misalin su ad-dama'irul mufassila akwai inda su an yi fasilin su an rabe su da mi da kowace kalma kalam yaqum illa ana aw antumu wa ghayru zaini bil qiyas yu'lamu kalam yaqum illa ana kamar ka ce ba wanda ya tsayu in ba ni ba to ana anan zamirun mufassil ce damiru mun ce saboda ita ba hada ta da fi'ilin ya kumba kaga an raba su ko aw antum ko kuma kace amtum lam yaqum illa amtum ba wanda ya tsaye sai ku sai ni ko sai ku antum shi ma damirin munfasil ana damiri ne na mai magana ko munfasili antum shi ma shi ma haka ko to wa gairu zaini eh, wasu damirai wa'yanda ba wa'yannan ba su ma suna nan su ma sha biyu ne eh munfasilai to shi ne ya ce yi ulama ana sanin su bil kiyasi in ka yi kiyasin su da waɗancan saboda haka wajen ƙumtu nan za a fitar da ana a gane nan za a fitar da ana to haka wajen ƙumna nan za a hidda na hannu wajen kumta nan za a fidda anta kumti anti kumtuma antuma kumtunna antunna haka ila akhiri shine ma'anar wa bil qiyasi ya ulam da qiyasu wa'annan zaka fitar da su su ma sha biyu ne in ka tattara su sai su baka 24 kenan eh to nan za mu dakata saboda haka yanzu aikin da aka bayar shine kama shi ɗaya ne ba a yi li'irabi ba shi muke so a gano muna li'irabin sa sahihi eh subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh